yawa bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulillah a ci gaba da karatun littafin ta'alimul muta'allim fi tawili ta'allum malam yake cewa muna cikin babi da yake magana akan fadalar da aniya afwa ko babi da yake magana akan niyya wajen halin neman ilimi malam yake magana akan cewa niyya mu dole ne a bita a neman ilimi bar ma yake cewa ita asali ce a cikin komi ibada ko mu'amala to amma kuma neman ilimi tun da ibada ne to dole a yi niyya kuma niyya wani dole ya zama to niyya ce mai kyau idan mutum yana so ya samu sakamako akan abin da yake sai ma yake ta wa yambagi li ahli ilmi ya kamata ga ma'abota ilimi ɗalibai da malamai Allah yubilla nafsahu bi tsamai fi ghairi al kal mutum ya kaskantar da kanshi kal mutum ya zub da mutuncin shi ya kaskantar da kanshi ta hanyar kwaɗai shi gairu magana kuma wajen abin da ba kwaɗai cikin abin da ba yin kwaɗai ma'ana kawai akan abin duniya ba wai kwaɗai akan neman ilimi ba ba wai kwaɗai akan wani neman mas'ala ba kawai kwaɗai akan wani abu na duniya to wannan bai kamata wanda yake da alaƙa da ilimi ba ya zo da mutunci ko ya kaskantar da kanshi akan wannan lamari malai ce sannan kuma ya taharrazu amma fihi madallatul ilmi wa ahli sannan kuma dole ne malami ko ɗalibi ya kiyaye dukkan abin da akwai ƙasƙantar da ilimi da ma'abota ilimi a cikin shi duk abin da ya shafi cin mutuncin ilimi da kuma cin mutuncin masu ilimin to dole ne shi ma wannan mutum ya kiyaye shi wa ya kunu mutawabi'an amma wannan dan malam yanzu da muka cewa ba wai an ce ya gyaunan kai ba ba wai ya raina mutane ba ya ringa izza ana cewa su masu ilimi ne a'a ba wannan ba kawai dai abin da akwai cin mutunci akwai akwai abin da kai wasu kaskanci kaga ɗaya daga cikin malamai na imam bukhari ne an ce ɗaya daga cikin khalifofi ya ce mushi ya zo ya rinka koya ma iyan shi karatu a gidan shi sai ke ce mushi al'ilmu yu'ta wa la ya'ti ilimi zo mushi ake ba shi yake ba wato kaga wannan shine izza ta ilimi to da haka malam yake cewa wa yakunu mutawadi'a amma dai abin da aka so kuma mai neman ilimi ya zama to mai kaskantar da kai kai ya zama to akwai yanayi na ji da kai ko neman kai a cikin lamarin shi kai ke cewa wa tawazu'u ita kuma tawazu'u yanda ake gane ta baina takabburi wal madallati wal wal wal madallati yake cewa wal ifa ina a baina takabburi wal madalla ita ita tawazu'u yanda ake gane ta shine tsakanin girman kai da da me ake cewa da kaskantar da kai da kaskanta Mana kai ba kai girman kai ba kai kuma hannu ba ka zubda kanka ba ka zubda mutuncin ka ba shi yasa ma manzo Allah yake cewa alkibu ko batun nas wa batun afu batun alhaqi wa ghamsin nas shine kin gaskiya take gaskiya da kuma raina mutane kai ko ba a ga magana ta gaskiya ba sannan kuma kowa kana ganin shi kawai a wani matsayi wanda bai kai ba shi ma da ce wal iffatu kadalika ita ma kamewa tana wannan tsakanin tsakanin girman kai da kuma kaskantar da kai da ko da ko da kaskanta malaiki malaiki ta wa yu'rafu zalika fi kitabil akhlaq amma hakan ana gane shi ne a cikin kitabul akhlaq da tafan da malamai suke akan abin da shayi akhlaq to za ka iya gane yadda ake kaskantar da kai yadda yadda kuma ake gane girman kai yadda ake gane kamewa malaiki ta wa anshada li shaykhul imam al-ustad rukunuddin المعروف بالأديب المختار رحمه الله شعرا لنفسه وأن مالا من ياس من واقع ya tafi waka kuma da yi ta da kanshi ne ya yi ma kanshi ne wannan waka malik cewa inna tawadu a min khisalil muttaqi wa bihi taqi ila al ma'ali yantaqi wa min al ajaib ujru man huwa jahil fi halihi aw huwa sa'id am shaqi am kayfa yuqtil amruhu aw ruhu yawm al tawadu sakil aw muttaqi wal kibriya wal kibriya li rabbina sifatun bihi مخصوصة فتجنب فتجنبناها واتقوا مالك cewa wannan malamin da ya zabi wannan waka yake cewa inna tawadu'a min khisalil muttaqi yake cewa lalle kaskantar da kai to dabi'a ce ta masu tsoron Allah dan manzo Allah yana wani yake cewa man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kai dan Allah to Allah kuma zai daga shi magana kai ba malai afu malai ke cewa to shi kaskantar da kai ɗabi'a ta tsoron Allah sai ki ce wa bihi da kaskantar da kai ne a taqiyu mai tsoron Allah yan taqi yake ɗaukaka yake hawa ilal ma'ali zuwa dangoji madaukaka kai da kaskantar da kai ne a ake samu a kai wani matsayi a daukaka shi ma nake cewa min al-ajaib yana daga abun mamaki ujubu man huwa jahil jiji da kai na wanda shi jahili ya ringa jahili kuma ya ringa jiji da kai fi halihi shi jahili ne a cikin halin kanshi ma bai san ma halin kanshi yana jiji da kai to shi wannan mutum abu wasu sa'idu amsha shi yana daga cikin rubutun mutane ko kuma yana cikin tsaya yana daga cikin tsayayyajin mutane yana daga cikin mutane rubutattu ko kuma yana daga cikin mutane mafiya amma kuma gashi ya zo da shi da kai malai ce shi kuma bai ma sani ba am kaifa yukhtamu ruhuhu am kaifa yaktimu ruhuhu yaya ne ran shi zaka cika yaya ne karshen shi abubu ko afwan umru afwan yaya ne al'amarin shi zai cika shine am kaifa yaktimu umru yaya ne kwanakin shi zaka cika za su cika zai yi tsuwa ne irin na mutanen kirki a samu tsohon kirki ko kuma zai yi tsuwa ne kawai irin na an je da ake cewa an kai kaya ya zage-zage sai su rutu an ruhu ko kuma bai ma san ba yaya ne ran shi zai cika yaya ne Allah subhanahu zai amsa ran shi a hali na mutanen kai kuma a hali na wanda aka san haka nan yawmar tawa ranar halaka ko ranar da zai halaka ranar da zai mutu mutasaffilun ran shi zai yi sama ne zai yi kasa ne afon ya zamanto daga cikin al'asfal al'asafili ran shi zai zamanto daga cikin ya ake cewa makaskanta ne wanda ran zai yi kasa an mutane ko kuma rashi zai zama to daga cikin waɗanda suke maɗaukaka ne wanda zai yi sama ne sai ma laiki ta wani kibir ya ule rabbina shi girma sifa ce ta ubangiji wal kibir ya shi girma le rabbina ga ubangiji mu sifatun bi sifa ce ta Allah Allah shine al-kabir da haka mu kiyayi a sama kanmu abin da ya girman kai ma laiki wannan sifa ce mahsusatun keɓantacciya ga Allah don haka fasajen nabna kakkakka ka ka nisanci wannan ɗora maka ta wani sifa ta girman kai cewa da ce wattaki sannan kuma ka kiyaye shi kenan dai me mala yake so yace mala yace yake yace so yake mutum ya zama to mai kaskantar da kai shi ba mai girman kaiwa sannan kuma shi ba mai a kaskantar da kanshi ba kawai dai mutum ne dai a bai da kowa ba kuma yana yin gaskiya yana duk an ya san tsaruwa ce to yana neman ta a wajen koda mutum bai kai shi ba malaika cewa qala abu hanifa ta rahimahullahu li ashabi abu hanifa Allah ji kan shi ya ga ma abakkan shi ko almajirin shi yana yake ce musu azimu ama'imakum ku girmama rawun nan wa wasiyu akramakum ku yawaita hannun rigarku wa inna ma qala zalika malaika abu hanifa ya faɗa ka ne لئلا يستخف بالعلم وأهله saboda ka a kaskanta ka a walakantar da ilimi da kuma masu ilimi me yasa ya wada haka saboda idan aka isko malami a cikin shiga mai kyau da rawani mai kyau da gari mai kyau to lokacin nan za a ɗaukaka shi ma'ana dai kamar za a ga mahimmancin shi da mahimmancin wannan ilimin amma kaga yanzu haka isko malami yana hutuba da irin wannan kan da mahala kawai kamar da za a ga wasu kasashen larabawa za ga mutum ya zo irin su tunus irin su halmi sama za a gani wani lokaci mutum ya zo da best ɗin shekara biyu yana hudu ba to wani ma ya zo ba kai ba kai tasiri a rashi ba duk da wannan kuma da Allah zai iya zai iya zama towa kamar al'ada ce to amma kaga mu al'adar mu mutum bai mata ka ba da tsananan kaya zuwa mun bari yana wa'azi to da haka Abu Hanifa ya wada haka ne ya ce kawai ku yi wunna manya ma'ana wunna ne masu kyau sannan kuma ku je ba ku yawaita annabi wa kuma na ku kunta kaya masu kyau kusa saboda za a kaskanta ilimi da wanda suke da kuma ilimin malaka ta wayan bari da dalil da ilimi an yi hasi da kitabar wasiyyati allati katabaha abu hanifata malam yace ya kamata ga mai neman ilimi ya samu shine ya samu littafin alkitabul wasiyya wanda abu hanifa ya rubuta shi ya rubuta ma almarar shine ya rubuta shi ga yusuf شين الذي كتبه ليوسف بن خالد اليونس ايه يونس امو انا يونس ليه ما كان يونس من يونس يونس كيف مالا يونس يونس كو الدنيا دي يونس بن خالد السمتي to ya wanda da ya rubuta shi da wannan malamin amma tsaya ya kawo wannan yake cewa wasan tilismatu ila samt wa min ulama al hadith wal fiqh al hanafi wa wajadat wa wajadat fi hadha إلى السمعين ولا رميين يوسف أنا أذكر أن يوسف بن خالد بن عمر أحد أصحاب المعاوية كان قديم الصحبة لو كثير من روى عن النبويات kuma mai iya da saboda riskar wannan tana da kafin kita na wasa da takadimu almuhim dai abu hanifa ya rubuta wannan littafi na shi ne ga shi wannan malami rahimahullahu ta'ala inda rujuu ila ahli wa iyalihi wa yajidu man yuqlibuhu lokacin da shi wannan almajiri na abu hanifa ya kare neman ilimi zai tafi gida to sai ya ce bari baka wani guzuri shi ne sai rubuta musu wannan littafi kitabul wasiyya malam yace wa qad kana ustaduna shaykhul islam burhanuddin burhanuddin wal a'imma ali bin abi bakr qaddasa allah ruhahu ruhahu al aziz amarani bi kitabatihi inda wudu ila waladi wa katabtuhu wa la budda lil mudarris wal mufti fi mu'amalati an-nas minha malam yace haka nan malamin mu shaykhul islam burhanuddin shine ali bin abi bakr qaddasa Allah ruhu Allah ya daukar da ran shi yake yake yace a magani da kitabati ya umarci ne rubuta mushi wannan wasiya da Abu Hanifa ya rubuta ma wannan almajirin nashi inda rujui ila baladi lokacin da zan dawo garinmu ya ya umarci ne rubuta ta wa katautu sai na rubuta sai malam yace wala budda amma babu makawa ga mai karantarsuwa ko mai ba ko mai ba da fatawa cikin abin da ya shafi mu'amala minha ya je ya leƙa wannan wasiya ta abu hanifa ya karanta ta saboda shi ma ya ƙara samun wani ilimi ne mu ɗaya ko ƙarshen wannan fasali na za fasali babin na gaba yana fasali na gaba yana ɗan tsawo sai mu zo a nan ne yusuf za mu gane matsayin ra'ayoyinka musulun fi ziyarar ilimi wani ustaz wani shari'a wa salatu alaihi